أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة كافي لنا في السفر وكان سورة طه يمضى وفار سورة الأنبياء مكية وهي مئة وإحدى أو اثنتا عشرة آية سورة الأنبياء تاسوك أغير مكة آية تدري تسع آية ko ɗari da goma sha biyu wannan sura tana ba mu tsoro da sanar da mu cewa duniya ta zo ƙarshe ta ce kiyama yana gab da bayyana ta ga wannan karatu na yau karatu ne na wa'azi bismillahir rahmanir rahim اقترب للناس حسابهم حسابهم hisabin da Allah zai wa mutane yawon kiyamata ranar tashin kiyama in tattara balin da ya kusanto ga mutane ahli makka mutanen makka munkirin ba masu mutu ya an mutu ana tashi da rayuwar kiyama shubra ne ce ranar tashin kiyama ta yi kusa ta na jama'a min sahaba akwai wasu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yabunun suna gini na ƙasa falamma nazala hadhihi al-aya da suka ji wannan aya ta sauka yabbatara min nasi ta'uhum taraku bida'ahum sai suka tattara nasu nasu suka baki intizaran yawmin hisab suna jira mutuwa a yau hisab ذكر في هذه الآية أن يوم القيامة كالقول الله لا قيامة ولا نتاشي القيامة تأخذته وهو يوم الحساب شيء هذا الحساب سمي يوم الحساب أنت ولا نتاشي القيامة لا الحساب كتسمية اليوم بما يدري فيه أنا لا أكيد أبنت زي قدان أو الأنجل يأتي يوم الحساب wa qurbuhu abin da yasa aka ce ranar hisabi ta matso min bani anna kulla yawmin yazidu qurban ko wata rana tana ƙara kusanci ga ranar da za a yi littafi fa huwa aqrabul yawmi min am yau ta fi jiya kusa wa fi kulli nafasin yakunu aqraba min an-nafs alladhi madara duk ke da in ta fito wannan ke nan ta fita ta kara ma kusanci ga tashin kiyama Shan Ibrahim radiyallahu anhu yana wa'azi gare mu sai ce al-insanu ka annahu majmu'u ayyam dan adam kamar wasu kwanuka ne na rayuwar shi Allah ya tsara kullu yawmin yantahi su yau to aka yi da aka kwana aka tashi to rayuwar ka ta wuce hada ila al-fana'i aqrab mutum yana kusa da karewa kenan wa majmu'u anfa shi dan adam abin da ake ce ma dan adam kwanukan duniya kwanukan ga guda dubu saba'in da Allah ya ɗebo ma ta takardar da dubu tsoron sittin da tara. Wa majamuwa ba sai ɗan adam fassara ka wai adadin numfashi miliyan kaza. Wannan na fassara tare da zuke ta guda in ta fita ta ko jiskun meka. Wata gaba ta ka ta fita la ya mutu abadan ba ta dawowa har abada. a hada wanda duk yake na rayuwar shi na raguwa la shakka ya umru ila fara a kwana a tashi zara ba ta bari dare wata ran zaka dace mutum ya mutu wallahi wan nahar wallahi wan nahar dare da yini kana kallon ka ko ke wai ce baka sa abin da a dare ba baka sa abin da a yini ba ka annahu ma'awid kamar wata guduma ce da Allah ya aji tun ta amal mai hadi mai haya ce ka faɗa guduma ce da ke rushe rayuwarka duk dare guduma ce duk yini guduma ce tuna haka dare da yini gudumomi ne da Allah zai baje ya rushe rayuwarka da su ta yau mai kiyama ranar tashin kiyama haitu annahu a fil zalika tun da dai yana taimaka mutu أقرب من أمس هذا الذي مضى يا بكتنه غير كتنه دي السوج ولا يعود أبدا تنتهي السوج ما تدعوه وقرب الساعة أبدا يتعاك في تاسي كياما يا مزو لأن هذه الأمة هي آخر الأمم وأنا الأمة النبي محمد إتتك أشهر الأمم وهذا الرسول وآخر الأنبياء annabi shi ne ƙarshen annabawa ya ce bu'istu ana wasu sa'ar shahatai Allah ya aiko ni da ni da tashin kiyama haka muka zo zoto in guda ya zo guda zai zo haifu annabu na biyun labada tun da annabi annabi ne ba wani annabi bayan shi wala ummati ba wani ummati ba wata al'umma bayan al'ummaci alimna bi qurbi zawanin amri mu da kanmu mun gano duniya ta lokaci wallahi walakin sai dai ko da take muku duniya ta lokaci la yujalliha bi waqtiha illa huwa ba mai bayyana da tashin kiyama ya bayyana lokacin ta sai Allah as-sa'atu tashin kiyama ta buƙaci hajjizul iman tana nan cikin koyuwar koyewa laysat min ilmin makhluq ba ba wani makaruki matsayi ko madafi ko boka ko matsayi ko malamin da zai ce ya sanar da za a ce shi la ya'lamuha illa Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san ranar tashin kiyama sai Allah hu hiya tashin kiyama al-ghaibu alladhi la ya'lamuhu illa Allah shine gaibin da ba wanda ya san shi sai Allah kullu ghaibin huwa ghaibi ربما اطلع عليه بعض عباد الله wani daga bayan Allah yana iya tsinkaya a ce yau za a yi ruwa za a yi tsawa za a yi jiki da kasa illa yau mai kiyama ranar tashi kiyama ce duk da ita da ita mai leƙe da bincike bincike mai bincike bai ya garuwa a yawon lalita kawfihin na fasu ranar da za a buta kaho fayyafunan nasu jami'an duk mutanen duniya su mutu wannan fatus tsariya shi ne busa ta biyu ‘yan an yi busa ta farko kowa zai firgita ‘yan an yi busa ta biyu kowa zai mutu ‘yan an yi busa ta uku kowa zai tashi yuba tuna jami'a ya kuta kaho za a tashi wa ya tuna yawan kiyama sai su zo ranar tashin kiyama hada ranar tashin kiyama la ya'lamuhu illa Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya ce mashi me ake ce wa tashin kiyama ba a kafir ni an sa'a ba ni labarin tashin kiyama manzo Allah ya ce man da mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'i wanda ake tambaya bai yi mai tambayar sanin ta ba walakin ukhbirukum zan ba ku labari bi amaratiha da alamomin tashin kiyama idan waladat al-amatu rabbataha idan kaga ku yanga ta haifi ko kijinta wa idza kana ru'atu yatasawaluna fil bunyan idan kaga masu kiran dabbobi sun yi arziki sun yi kuɗi suna dogayen gine-gine wa idza wutila al-amru ila ghairi ahlihi idan kaga an mai da lamari ga inda bai kamata ba to tashin kiyama ya mutu ar-ru'atu makiyaya fi zamanihi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to makiyaya a zamanin annabi ahlu najd mutanen najd mutanen da ke zuwa daga kasar najd su ne suka yi kowa ya da talauci su ke ibar ruwa suna karuwa suna kiwo ana biyar su hum afqarun nasi fi zalika zaman a zamanin manzan Allah ba wanda ya yi talaucin mutanen nashi. La yi sihiruna ba su da aiki illa bin ra'ayin na ne zai ma mutane ciwo in sun gama a biya su. Wal'ad, amma yanzu, umar lazina ya tasawalu na filbuniyan kamar ra'ayi. Su ke manyan gine-gine kamar ra'ayi kamar yadda na gani a Turkiyya. duk manyan gine-ginen da ake yi in ka bincika za ka ji na mutanen na biyu. Fina hijab a cikin ƙasar hijab. Hada zahara wannan ya bayyana kuru-kuru. Wa an tari da al'amatu rabbata ha ya gata haifi uwar cikinta ya faru bin futuhat a lokacin da aka yi futuhat aka yi cikin garuruwa da yaki. Lokacin da yaki ya yawa aka samu yanki aka yi saɗaka da su suka haifi ‘ya'yansu, to duk ku yanga da ta haihu, sannan da ta haifa uban gidanta ne, don ɗan mai gidanta ne. Wani alama tun kubra, manyan alamomi, allafi idan zaharar, amma su wayannan manyan da sun bayyana, azanan fitar rayyuri da alam, tana gwada duniya ta zo ƙarshe, duniya ta samu bambance. Hiyar da mahadi, da ka ji an ce imamu mahadi ya bayyana ana zuwa ana shafa ga mahadi to ka jira ta shi kiyama wani zuru isa ne maryam da ka ji an ce annabi isa dan maryam ya sauko ya dawo duniya to ka jira ta shi kiyama wa khurujud dajjal da ka ji an ce dajjal ya bayyana to sai ta shi kiyama wa ya juju wa majud da ka ji an ce ya juju da majud sun bayyana ta shi kiyama ya zo kenan wasu rukun shamsi min magaribiha ko ka da an ce rana ta fito daga yamma to da haka iya tsanta rabarin nasu hisabu hisabin mutane ya kusantu wahum fi gaflatin mu'ridun amma suna cikin wata irin rafkana mu'ridun sun bijire ga barin tanadi na zuwa lahira ma ya tihim min zikirin wani an fato bai taba zo wasu ba nazarafihim daga ubangiji muhdasin wanda ake saukarwa daga Allah ai muhdasin nuzuluhu shay'an fa shay'an wanda ake saukarwa kadan kadan shine wahayi da alqur'ani ya shekar 23 yana saukowa munajjaban munajjaban wai gaba gaba to menene ake saukarwa gaba gaba ai lafzul qur'an shi ne lafazin ƙwar'ani to ƙwar'ani bai taɓa saukan masu ba illan sama'u sai sun saurare shi wahu ya abubuwan suna wasa ta izgi ai kullama hadata nuzuru ayatin duk suka ji wata aya ba kuma ta san wata qur'ani istahza'u biha sai su isgidi da ita wa la'ibu sai su warki wa aradu anha da kau da kai gaba da ita lahiyatan qulubuhum zukatan su tara kala gabarin ma'ana abin da Allah ke saukarwa a cikin alqur'ani la yatafakkaruna fi ma'ani alqur'an ba ruwan su da yin tunane a cikin ma'anar qur'ani allazi na zalamu wayanda suka yi kafirci su ne kafirai wa asarrun najwa sun boye ganawa tsakanin su kafirai suna ganawa tsakanin su menene magana da suke yi ga magana suna cewa hal hada illa basharun mithlukum ai muhammadu ba wani bane sai mutum irin ku muhammadu insanun fakat muhammadu mutum ne kama kowa كيف يكون رسولا يا ذيك الله يا عيوش وهو إنسان فقع إلى الأرض ما أشد حماقته للي كافران مكة ما مات سنن ووفش sun ɗauko duki sun ce Allah ne a bauta bai amma mutum fitacce sun ce wai ba mutum Allah bai afa tana tuna sihira yanzu kuna aikata sihiri hada sihirun faqat wai aba ta nuna sira yanzu ya ku za ku yadda da sihirin da Muhammad ke kawowa ai hada sirru Qur'ani sihiri ne la taqbalu ka ku karbe shi la tattabi'u ko annabi ya ce abin magana Allah kan ku ba ku wallahi annabi sihiri ne kawai yake wa antum tubsirun kuma ku kun san madadi kullahu wa zalla sallallahu alaihi wa sallam ka ce wa kafirai rabbi ubangiji na ya alamu da kaula yana sanar da tun maganganun da kuke yi cewa ni mawaki ne ni mahaukaci ne ni matsafi ne ni boka ne qur'ani bokanci ne qur'ani waka ce to rabbi ya alamu da kaula ubangiji na yana sanar da tun maganar da ake yi ka'idan duk sama shi wal maganar da duk za a yi a sama da wanda za a yi a ƙasa Allah na jinta wa huwa Allah as-samiyyu mai ji ne da ba a samu ga cikin da suke koyewa suna cewa a hana hada illa mai shaɗu mai zuwa. Al'alim Allah masani ne da maganar bal ita batun bal ita wannan kalma ce bil intikali min kardin ila aha an gama wancan magana za a cikin sabuwa. fil mawadi'in talata a wajen nan wurare guda uku da kaji an ce bal wai a ƙari da wannan magana shi ta batu su bal bai kafirai suna cewa fi ma a tabi min alquran da qur'ani da annabi ya kawo to ga wanda suke cewa huwa asgafu ahlal ai qur'ani ba wani abu bane sai cuɗanye cuɗanyen mafarkin mai bacci kawai zai kwanta barci zai ta mawarkin ana koya mai wasu abubuwa in ya farka sai ya cika ayoyi da aka shi qur'ani a daga ba halali cuɗanye cuɗanyen mafarkin mai barci balbari iftara annabi ma shi ya kirkiro qur'ani min indi nafsihi daga zuciya sai balbari huwa sha'ir wani lokaci sai a ce annabi mawaki ne qur'ani kuma shi'ir waka ce falyatina to ka gaya mai ya zo muna bi ayatin da mu'jiza kama ursilal awwalun yadda aka aiko na farko da mu'jiza to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya zo muna da mu'jiza in yana son mu imani da shi ya zo muna da mu'jiza irin naka tuzale irin asawunsa irin hannun annabi Musa ko kuma ya zo mana da irin ma'ida ta annabi Isa wannan mu'jizozi idan manzon Allah na son ya burge mu to ya zo da mu'jiza irin ta annaba da suka gabata qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake ma amana qablahum min qaryati min qaryati tun wani babban gari a halakna ha wanda muka halakar da ita kafin Qurayshawa mutanen Makka ma amana ka tarihi ba su imani da saukan kujiza ba duk al'ummomin da suka gabace shi an gwada musu aya an gwada musu mu'jiza amma matsala ma abu da kusa imani da ita ba a yi halin aya wannan ayoyi alƙawun ladina nazara alaihi wayanda aka bayyana ma da asa musa da naqatu salihi da ma'idatu isa to nazara alaihi mu'jizar ta sauka ba a manufi amma ba su imani da ita ba hatta umurin ku har suka mutu afahum yu'minun to su da suka ce a ba su mu'jiza su ba da gaskiya afahum yu'minun hana suna iya yin imani da ita la za su imani da ita
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون
Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma arsalna qablaka kafinka ba mu aiko wasu mutane da manzanni ba illa rijal sai mazaje ne irin ka sun ce wai baiwa Allah ya aiko dan adam ya zama manzon Allah to Allah ya ce wa ma arsalna qablaka kafinka ba mu aiko wasu manzanni ba illa rijal sai mazaje ne irin ka yuha ilayhim wanda aka saukar musu da wahayi daga Allah idan ba ku yarda cewa Allah na aiko mutane a matsayin annabawa da manzanni ba fasalu ahla dhikri ku tambayi masana in kuntum la ta'lamun idan dai ku ba ku sani ba saboda qur'ani na cewa ma farratna fil kitabi min shay ba wani abu da muka rage wanda ba mu kawo a cikin qur'ani ba wani ya zo wajen imamu hassan al-basari radiyallahu ta'ala anhu da yace hassan al-basari da Allah alkama kwaya nawa ke iya yin dan mata guda kuma ina so kai man bayani ne a cikin alqur'ani sai ce abu ne mai sauki ya hassan al-basari ya yi ka a nan garin su na masa yace a kira mai masa aka kira mai mata yace da Allah idan ana son kwaran mata irin wannan kwaya alkama nawa ke yin ta tace ga al'ada sai an samu kwaya adadi kaza idan an nike su an fitar da dusassu aka yi kullosu aka toye mata sai a samu irin wannan mata sai Hassan Basari yace ina mai tambaya yace gani yace to tambaya ka fara Allah ita ce ibada masa sun mata to kwaya har gaba ka za ke ba da ɗan mata guda sai su ai ba cikin ƙur'ani ka samu shi ba na ka tambaya kai sai su ai shi ƙur'ani shi ne ya ce muna fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ko tambayi masana in kuka ku sani ba ko ni ban sani ba kai bai tambaya ta ba ka sani ba to qur'ani sai ce wala fasalu ku je ku tambayi ahlal zikri wai da sun ka san abu in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba to da muka yi tambaya ba ga mun sani ba yanzu sai ka fara lamma qalu inna muhammadan basharun sun ce wai annabi muhammadu manzo ne la yastahiqu risala bai kamata ya zama manzo ba a kabara alhaqqu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ba da labari annal anbiya wal mursalin annaba da manzanni qabla hukafin shi laisu illa rijala ba wasu mutane ne na daban ba sai mazaje ne fakat mazaje ne Allah ya tantantar suka zama annaba da manzanni wasu al-ulama at-taurat ku tambayi malaman at-taura wal injil da injila hal al anbiya qabla muhammadin illa rijalun faqat ku tambayi ahlul kitab duk annaba da manzanni kafin manzon Allah ana ba mutane ne ya adam ba in kuntu la ta'lamun in dai ba ku sani ba ya wani quraishawa to ku tambayi ahlul kitab fa innahum ya'lamun su ahlul kitab sun san manzan Allah an yi annabawa mutane biyu wa su ila sassin ilm akram ko ku kun fi saurin gaskata su fiye da gaskata manzan Allah min tasdiqil mu'minin daga gaskata mu'minai bi Muhammad da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alnahu ba mu sanya manzanni ba jasadan jikin da yake لا يأكلون الطعام ولا تتعبين الرسل قبل محمد أن بعد من سنجد وكيكاتب النبي من جنس البشر شو إليك الأدب يأكلون ويشربون سنة الأبي سنة عويشة ليسوا ملائكة فملائكة وما كانوا خالدين سنم أن بعد من سنجد سنة سنة شهر وما كانوا خالدين وسوى ما سوى وما بني إذا جاء أجل أحد منهم إن لوك يموتوا الأهل إليه يموت سيهم ليس لهم القلود فلا لهم كل هذا سوى في أن تكابيتي في أن تكابيتي في أن تكابيتي ليس من شروط النبوة فشرعي لأن نبابا شيخ الإسلام وتعالى عليهم مولانا الشيخ الحاج ابراهيم ياس wannan aya da ita ne yake tarbiyyar almajirai wa ma ja'alnahu jasadan la ya'kuluna at'am wa ma kanu qalidin idan ya dana aya sai ce eh ma dama annahum la budda an ya'kulu wa yashrabu la budda lahum min al'amal idan ya dana aya ce eh wai nan ne kai magana haka ne wa ma ta'annahu jasadan la yaqulu al-ta'am annaba da manzani ba mu yosu jikin da bai ci bai sha ba shi ne fasar wa ma kanu khalidi annaba da manzani ba mu yosu mutanen da ba su mutuwa ba to shi Ibrahim sai ya da wannan aya sai ya yi wata ajiyar zuciya sai ce e ma dama ma dama annahum la budda an ya gudu wa ya sharabu wa la budda lahu min al'amal tun da mutane dole su ci dole su sha su zo rika aiki wanda aka gona ya rika zuwa gona wanda aka lambu ya rika roman rani wanda aka ofis ya rika ofis mai shago ya rike kasuwa in ji wa in ji shehu ibrahim shehu ibrahim ya ce tun da dai jikin ka dan adam sai ya ji sai ya sha to ka rike aiki saboda a wata risala yana cewa alhayatu ibaratun anil amal man lam ya'mal fi hayatihi faka annahu mayyit in ka diba cikin jawahirul rasail za ka wannan magana shi Ibrahim Ibrahim ke cewa al'aya ibaratun anil amal abin da ake ce ma rayuwa yin aiki man lam ya'mal fi hayati wanda ga yadda rai amma bai aiki komi haka annahu mayyit Ibrahim yake ya zama gawa gawa ce mai roci akwai gawa mai roci wanda ba ta yi makanta aikin amfani akwai gawa mara moci ta a cikin makawarta to kakka ta ka zama gawa mai moci ga ka gawa kana moci amma ba ka yi shauran yake alhayatu ibaratun amali da amal wai shi a matsayin shi na sahibul mai nadi a matsayin shi na gauki halifa Allah shi yadda ya fahimci rayuwa alhayatu ibara alil amal da an ce wani na raye to miyayyo wanda bai mutu ba a cikin mutu ba yana raye to yau biye jiya biye kai ganin da biye gobe mi sai shi mi sai shi ba mi ke ni garan abin da an rayuwa ibara anil amal sai ce to wanda yake aikin komi man lam ya'mal fi hayati fa ka Allah huwai wanda bai aikin komi to shi matsayin gawa ce ce kafin sa koma karauci to shi ne shi ba mi ke ma almajirai annabawa da manzanni ma ta'allahum jasadan la yaquluna sa'a ba mu yosu jiki wanda bai ci bai sha ba to tun da jikin su ba jiki ne wanda bai ci bai sha ba jiki ne mai ci da sha to a rika samu wai abin da zai ci a samu wai abin da zai sha shaura yake sannan qur'ani ya ce wa ma kanu khalidi ba nan za a dawwama ba shine ma'anarta wa ma kanu khalidi ba nan za a dawo ba shi mai ta to in ko ba nan za a dawo ba mutuwa za a yi in ko an mutu ba wani abu sai gida ne ko an san da kota wani malami ke cewa lahira ma an yi ta dan iska wanda bai da gida yace an yi ba mu da gida dan iska ke ko to lahira ma an yi ta kowa da gidansu duk wanda baka gani aljanna ba to yana wuta wanda baka gani wuta ba wallahi na aljanna amma a aida wani gida san farai a cewa ga gidan na ƴan sharholiya ne a don haka kowa ya dace wa ma kanu haliji ba masu dawwama ba ne cewa yadda to in ba a dawwama mutuwar ta in an mutu za a yi ko lahira lahira gida ne ko aljanna ko wuta to don haka wani abu da bizo aljanna to kai aikin ɗan aljanna kullum mu ya saurin lima kala kowa Allah ya sauke ya sauwaje mai abun da zai iya yi don ya cimma gidan da aka shirya ya shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zaune da shi da sahabbai masu girma sai kura masa sahabbai ido sai ya ce lan yudkhila ahadakum amaluhu الجنة لن يدخل أحدكم عمله شرفا الجنة تستعي daga cikinku aiki ne bai kai shi aljanna kaga annabi cewa ya ahadakum ba ahaduna ba ba cewa ya lan yudkhila ahadana ba me yasa ke ne ba lan yudkhila ahadakum ku sahabbaina tusta'yi daga cikinku aiki ne bai kai shi aljanna su ko saboda son alhairi sai suka ce wala anta ya rasulullah kai ma annabi aiki ka bai kai ka aljanna sai annabi ya ce wala ana ni ma aiki ya bai kai da aljanna illa an yatagammada ni Allah bi rahmatihi sai Allah ya nuna bai ne da rahama to shi shi Ibrahim radiyallahu anhu falsafa ɗin rayuwar shi a yi aiki dan a rayu sannan a yi ibada dan a samu gidan aljanna don haka gashi ibrahim alhayatu ibaratun anil amali wal ibada ibara anil amali wal ibada kai aiki na abin da zaka yi da abin da zaka yi wal ibada kai ibada dan a san inda za a kai shine qur'ani ke gaya mana wa ma ja'alnahum ba mu sanya manzanni ba ya sanar jikin da yake la ya wuru na sahab ba su cin abinci. Al-Rusulu qabla Muhammad manzannin da Allah ya aiko kafin bayyana annabi Muhammadu min jinsi bashar. ‘Yan adam ne ke da kowa, ya kuru na wai shakowar, suna cin abinci suna cin abinci lai su mala'ikatan ba mala'iku bane wani abin da yake dauka asali ne annabi na ci annabi na sha amma kuma annabi shine mai cewa inni lastu ka hay'atikum inni lastu ka hay'atikum inni atitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini sai ka ce annabi mutum ne irin ka to ya zaka da lastu ka hay'atikum annabi ne ke dore ne annabi sai ya yi ya kwana ya yi ya kwana ya yi ya kwana ba ci ba sa shage ce wa dore ne sai sahabbai saboda son lada su ma sai suka fara dore ne idan rana ta faɗi sai mutum ya ce wala fa'ida wa ya ce ya yi ne ya ci ci ya ci sha dare ya yi ya kwana sallah gari ya waye ya fi wata ibada rana ta waɗe ba sai a ta rana ta biyu sai ya ce wani fa'ida da saura sai ya kwana ibada gani ya sake wayewa sai rana ta uku sai ya buɗe baki wuta to rana ta farko an yi ta rana ta biyu ko da annabi ya zo sai annabi ya ga sahabbai wasu na wuce wasu na faduwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu anhaabu ma'al nisa na ce ku wasu ne in an yi azumi rana ta faɗi a rike wani abu a ci a samu hanci jama'a a samu kunu da fura da ruwa a sha a rika mu'amala mai kyau da hajji mala to amma na ce ko wa dore ne ko ke bari ke wajen ce ai ra'ayina ka tuwasimu ya rasulullah mu da ana wuga kana yin dore ne shi ne muke koyi da kai da karka da lakum fi rasulillah uswatun hasana muna koyi da kai annabi ya ce to wanda irin nan inni lastu ka hayatu ni jikina ba irin jikin ku bane inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ni inda yayin wajen Allah nake kwana ya bani abinci sai na koshi ya bani abinci sai na koshi ku ko wajen matan ku kwana da ɗaya ku ku wayo to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci yana sha akwai kuma sanda zai barci ya barca ya je wajen Allah يدعمه ربه ويزكيه da haka wa ma kanu zalimin annabawa masu dubo amali sun masarakna humul wa'ada sannan muka gaskata ma bayin annabawa alƙawarin da muka yi musu idin ja'ilu na tseren da su fa an daina hu sai muka tseren da su bayan mun halakar da al'ummominsu فأنجيناه مكثيرا لأنباوا ومن نشاء دون دمك قداما من المصدقين له دقاء الأموين لسكتة su annabawa tabbas mun tsere da su sannan cikin wayanda suka yi imani da annabawan mun tsere da su wa halakana al-musrifin wa halakar da masu ƙaryata annabawa su ne mafarka لقد أنزلنا إليكم كتابا يا قريشاوا من سوكن muku da wani irin babban littafi fihi zikirku an baton ku yana cikin shi ma'ana darajar ku da girman ku yana cikin wannan alqur'ani bi ila bi quraishin ila bi rayna da kitabi wasu kaga ga suratul quraish to wannan littafi fihi zikirku lalle akwai daukaka gare ku a cikin kiyaye هو القرآن وتوكد على القرآن لأنه في لغته يا توكد اللغة كتنارة أفلا تعقلون فذاك حنك تشيوا قرآن يهلج اللارة تشيلي يا توكد يا رو يوك تامجر والدرجة وهذا توكد قرآن يهلج اللارة تشي شرف في العرب جرماني كالعرباوة ألا يعقلون ya hana su gano girma ne gare su wa yudri kuna hadhihi ni'ma su gane Allah ya musu babban ni'ima wa hada asharaf wannan shi ake ce ma girma wa yu'minun sai su imani bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'minun su imani bil qur'an da al qur'an wa kam da yawa asamna min al-yadi mun halakatta wata alƙarya ko mutanen wata alƙarya kanan zalima wanda sun zama masu kafurci ga annabawa wani kana sai muka halicci kawon akari wasu mutane na daban ba da ha bayan wani halakar da wa'incan kafirai ai kasira da yawa ma yuhlikul lahu ummatan Allah ke halakar da al'umma sun bayani bi ummatin ba'da sai zo da wata al'umma bayan falamma ahadu ba'dana lokacin da al'ummomin nan suka ji motsin saukar azabar mu sun ga alamomin halaka idahu sai ga su yan kudun suna ta gudu min ha sun ga wannan gari da azaba Allah za su sauka ba ai idan ja azab idan kafirai suka ga azaba Allah ta zo yakin ruwan sai ka ga suna gudu wa ya harawun suna ta gudu ya nuna annahum yunjibu al-harb sai su dauka gudun nan sai tsere da su من عذاب الله كعذاب الله قال لهم الملائكة سنة جمهورية ملائكة سنة تيوس استهزاء سنة إذن قريب لا تركضوا يا كوكا قريب ما سكرية النبوة المنزلي كبقدوا كبقدوا كتايا وارجعوا كداو سيلا جو إذا كنت كابرتي كداو سيلا جو ku dawo ila ma utriftum fi ga wanda aka je da ku dadi da shi wa masajin ku da gidajen ku la'allahu ila in kun dawo tus'alun za a tambaye ku sai amin dunyakum abin da aka saba tambaye ku na duniya na kudin kebare da abubuwa na rayuwa ala al'ada ga al'ada sai kafare suka ce ya wailana ya halatta mu inna mu kunna zalimin mun zama masu ranar da kansu da kawurce ma Allah da kawurce ma manzannin Allah tilka wannan magana ta cewa wayo sun bari sun lalace ba ma zanen ba ta kushe ba da awamu ita ce a wanda suke faɗi da bakin ya da'una biha suna faɗinta wa yurakkidunaha suna maimaita ta hatta da Allah har sai da muka sanya su hasidar abun girbewa kan zar'in mahsud kamar shuka abun yankewa fil malalin da abun yanka ya wuce lutisai aka kashe da su da takobi khamidi duk sun mutu mun kashe su kafin mutun na yadda wuta ke mutuwa
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
alhamdulillah muna maraba muna da da shugabanmu mai girma khalifa shek ahmad ibrahim wanda ya sharrafa mu a yau ta daga watan ramadan ya samu isuwa wannan mazauni na tasiri muna fata Allah ya kara mashi lafiya Allah ya saka mai alheri Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma khalaqna as-samaa wal arda ba mu halicci sammai da ƙasai ba, wa ma bai ma da wanda ke tsakanin sammai da ƙasai la'ibi ba mu yi sammai da ƙasai don wasa ba. Balbari دالين على قدرتنا سنا نون تكتيكم ولي ولا تعين عبادنا منا أمفان بايم ودهنت السمي تكسي لو أردنا دامون ينفن أن نتخذ لهوا مريك واساد ولئي ومريك أولد أنجي واساد شي من زوجة النماتا أولا يقولا لاتخذناه والله إذا سيور اجتماعنا نور العين من لدن ذلك وجهه اتهموا الحق تبارك وتعالى كافرين سنته بأن أن له زوجة سنتي وأن لا دمعتا هي مريم إتتي مريم وولدا سنتي أن لا دمعتا شين عيسى والله تبارك وتعالى شي الله تعالى لو أراد زوجة da Allah na son mata inda gobe da kore da aini wal mala'ika ma huwa ajmal wa ashraf wa arfa qadran mimma yau Allah yana da hurul ini da mala'ikun da sun fi Maryam kyau sun fi ta daraja sun fi ta daukaka to da muna da bukatan mata sai mu dauki hurul ini matan in kunna fa'ilin da mun ga dama ai lau aranna an naf'ala zalika da muna son rikon iyali lawajadna fi hadratina da a cikin hadaranmu mun samu ma huwa ahsan min maryam abin da yake yafi maryam kyau kada hurul ayn da mahurul ayn wa gairiha da wani Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala a wujada ashiya ya kawo abubuwa laisa bi gharadi ba dan yana da bukata ba wa laisa bil ilmi kuma shi Allah ba wani yake ba wa na'budu bi haqqina mu a cikin haƙƙin mu idza amilna amalan idan ka ga mun yi aiki an yi amali ko wani aiki ka ga yana muni imma an ya kuna da nagarun ko dai zan muna da bukata fi hadal amal a cikin wannan aiki wayan ma an nan kuna la'ibi ko kuma ya zama a tafan za mu ke yanzu duk mutum da karkatun da safiya je gona ya samu bude mai gona ya ɗauki ƙaton buhu ya yi shakka ya samo ƙanta masu ƙarfi ya ba su sosai ana noma tana jawo har maza ce shi ya san abin da yake ya san abinci shi da iyalin shi ne zai fita a cikin wannan ƙasa to a ce duk wanda ke wahala ba don wani abu ba wannan bai wasa ne العاقل لا يعمل شيئا ويهتني به ولا أبو ليس له فيه غرض وأنت بين بقاتها فيه إن فعل شيئا إن فعل هذا دون كبيرنا ولا أبو هو بين أفعالي غريب لا عيب شاك سيما بواتا شيء الله كيشيوا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد Allah ya kasa rayuwar duniya gida bakwai bakwai. Allah da ya halitta ɗan adam ta yasa daga ran da aka haife ka ya kai ɗan adam daga sanda ka faɗo duniya zuwa ga shekara bakwai to kana cikin innamar hayatun duniya na ibo wasa duk abin da za ka yi suna ne wasa suke wasu ojiyo-jiyo da tsalle-tsalle da abin da yaro ɗan shekara bakwai ke yi ya ke ce mazaƙi. To, amma bayan ka wuce shekara bakwai zuwa bakwai na yau, to an samu lahau warki, shi kuma warki yana da bambanci da wasa. Warki, a yi ma yaro filfilwa a ce sule ko nera, ko kuma a haɗa gwangwanaye a yi mota ta warki ko jirgi na wasa. to kaga duk yaron da take tilfin wa ya rika yawa to yanzu ya wuce da ibu ya kai ga lahau idan ya kai shekara goma sha hudu ya wada cikin zinon bakwai da uku yana cikin zinon daga shekara sha hudu zuwa ishirin da ɗaya sai ɗan adam tana cikin zinon da haka duk yaro ko da mai wata ko da mai goge hoto a kyale shi shekara sha biyar da ya shekara sha biyar za a ga mino soso ya mino sabulu ya wanka ya samo burush da makile saboda ya daga bakwai na uku shekarun zinar awa daga sha hudu zuwa ashirin da ɗaya wanda ya ce da haka sannan za a ga in yi wanki wallahi ruwan kasuwar an goge ko da wuta bata dawo ba ko da irin cakun ne sai ya samo ya goge ya ɗan yi karin kuga wai a ga shi gashi ya ne kwalliya ya yi wanka ya sha mamai kuma jikin har da karin kuga a gare ta in ya shigar ta a wani za a yana an kada jigar yana ɗan jibawa saboda yana cikin zinatu amma da ya kai shekara ashirin da ɗaya ya wuce da ibu ya wuce da hau ya wuce zino to daga nan ya shiga cikin bakwai na hudu bakwai na hudu mene ne a cikin su ta fa'urun bai na ku sai ware yawan mutane alfahari ni ne ɗan tsuwa ne baba na wani in na ta wani ni dan dangin tsuwa ne daga ishirin da ɗaya zuwa ishirin da takwas ta fa'urun bai na ku da ya kai shekara ashirin da takwas to bakwai na biyar ya fara takasurun fil amwal takasurun fil amwal zai rika alfahari da yawan kuɗi daga ashirin da takwas zuwa talatin da biyar bakwai na biyar takasurun fil amwal alfahari da kuɗi na yi oda kaza na kuma shagori kaza ai na kuma business kaza zan kawo kamfani iri kaza duk ɗan shekara ashirin da takwas zuwa talatin da biyar za a ga yana ji da kasuwanci ne. To da ya wuce talatin da biyar zai shiga bakwai na shidda daga talatin da biyar zuwa arba'in da biyu to ya shiga ta kasuwar fil aula alfahari da ɗiya. Ai wanda ɗan wajena ne, baka gane cewa wata ma ai ɗan wajena ne, ko baka gane cewa ai yadda tana wuri kaza. Ai wa da shi ne a kai da shi. to da kare mutum da kuɗi ɗaya to daga talatin da biyar ne zuwa arba'in da biyu an waɗa ma ta kasuwar fil auladi to da kare arba'in da biyu to shi Allah ya gama da kai dan abin da ce inna wala hayatu dunya ita ba kan rayuwar duniya ba komai ba ce bakwai gida shida ce bakwai gida shida ce ka ga bakwai gida shida sai ka ce wasa faul arba'in da biyu bakwai ta farko ka samu la'ibu bakwai na biyu lawo warki bakwai ta uku zinatu bakwai ta hudu ta fafuran bai rabu bakwai ta biyar ta kafuran filawa bakwai ta ta shida ta kafuran filawa to da ka kai arba'in da biyu hankali ya rika ka zama cikakken mutum ka yi ƙaryen ka rika goge riga ka yi karya kuga ka yi ƙaryen yesa turare ka yi ƙaryen yesa gashin gebe a koma masallaci a ta ibada saboda da mutum ya shekara arba'in ya fara jin kamshin lahira akwai wasu baitota da cewa abdullahi ya yi tsantsuni a sai tsaro yana cewa ibnu hamsina marra an musibahu wa yaraha ka annaha al-ahlamu ibnu hamsina marra an musibahu wa yaraha ka annaha al-ahlamu وابن ستين لا تستغني عنه وابن سبعين ليس فيه كلام وإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا تؤام وإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام wannan mawaki yana ta ibnu hamsin duk wanda ya kai shekara hamsin a duniya ya bari ya lalace in ya samu riba mai gani dai ya rika da ya ta fuka yau shekara ta hamsin ga jami'a ibnu hamsin da ɗan shekara hamsin marna an hutu ba magana kurciya ta ƙare an ga wasan kurciya waya raha ɗan shekara hamsin zai rika ganin duniya da rayuwa dai ta anna hal a halawo kamar mafarkin mai bacci wabna sittina shi ko ɗan shekara sittin la ta sanya anu bawa Allah ne wani tambaya ta labari in kana da ɗan bawan Allah abin kyautai ɗan shekara sittin. Duk ɗan shekara sittin la ta sassi a ro. Bari ɗan baya ta bi Allah ba da shi. Wabulu saba'in ɗan shekara saba'in lai ta fi ni kalamu. Shi ba mu tsoma baki mu ciki ne. Shi kawai an riga an bar ba da gishiri ana jira a can. Wai za za ta ba'ada zalika ashirar ɗan saba'in in ya ƙara goma saman saba'in ya kai shekara tamanin. shekara tamanin balagala gayatar da ila turam ya kai wata gabar da ba kowa ke kaiwa wannan gaba duk ɗan shekara tamanin za ka ga su ƙwarori a gari can shi akwai ɗan shekara tamanin a can babu can babu a can su suna da ɗan shekara tamanin saboda balagar kayan tallafi na ruwa to bayan ya kai shekara tamanin sai ya zama don kwari ya ƙyanwa ya ƙara wasu goma wai za ta da ma'a da zane da ashirar in ya ƙara goma kan tamanin ya kwace cikin hai fawa hayyun ta magidin mai rai ne amma kama matacce gawa ta kira da ya fi mai wasu salamu magana ta tsari to da haka ake rayuwa mai daɗi daga arba'in ne zuwa baya amma daga arba'in an yi sama to ana sauka ne duk aka kwana aka tashi ana sauka yanzu abin da baka gano ba in kai kai shekara arba'in ta kai matuƙar ƙarfinka hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya to kaga an ce wa balaga ashuddahu to kana da labarin ɗan shekara hamsin ƙarshen shi na ɗan shekara talatin ne ba ɗan shekara sittin ƙarshen shi ya dawo na ɗan shekara ashirin ɗan shekara saba'in ƙarfin shi ya dawo da ɗan shekara goma ɗan shekara tamanin ƙarfin shi ya koma irin na jariri da haka jikoki in sun shiga cikin babban riga ta sun ka turza suna iya tumbuke shi ba duk aka shekara goma da kowa ake daga arba'in da nan to sauka da kai arba'in da nan ka dawo ga ɗan talatin da tara sai ka kai hamsin matsayin ka ɗan shekara talatin sittin matsayin ka ɗan shekara ishirin saba'in matsayin ɗan shekara goma tana kai tamanin arba'in guda biyu ke ko to ka koma zero arba'in ga arba'in zero da zero haka da wani ƙarfi sai an kwanta sai an taya illan nadir akwai wanda za a ga kwaji shekara ɗari irin wani mutum tsari da bauchi kuma ga alhamdulillah ga yanan tabarakallah masha Allah to don haka amma dai ga al'ada idan an shekara tamanin to magana tafiya ce to da ka da ka kai shekara arba'in ka fara ƙoƙarin shiryawa da mahaliccinka shine Allah tabaraka wa ta'ala to shi ne Allah ta'ala yake cewa duk wanda ke wani aiki ba dan wani abu ba wannan bai wasa ne amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ma'ama ma khalaqa min al-makhluqati tare da ya yi halitta la ya wuce ilayhi ayyuna amfanin ba shi ke koma ba walakin nafku ya wuce ilayna nahnu ibadu duk amfanin abin da Allah ya yi mu ne amfanin ke dawowa balbari na kadif bil hayy muna jefa gaskiya alal batil akan ƙarya fayyade maku sai ta rushe ƙarya idan muka ɗauki gaskiya sai mu jefa ta a kan ƙarya bayan da muka kuce ta rushe ƙarya bayan za a huwa zahir sai ka ga ƙarya ta rushe sai ka tana da alhaku wanda hakan ba su adabullah al'adar Allah tabaraka wa ta'ala annan batil ita ƙarya ya zahabu aslan haƙƙi ƙarya gure take ba ta ƙarya ita ƙarya sunan ice ne akwai wani ice na nan cikin daji in bazara sai bazara za ka ga wani ice ya yi hure ruwan goda mai bala'i kyau cikin daji to wannan ice shi aka ce makarya wani ice na nan duk mai shiga daji ga bazara zai ga wani ice duk wani ice ya kai kabe amma zai ga wani busasshen ice amma ya yi hure mai kyau ruwan goda to wannan ice suna na karya zai zuba gure ga bazara mai bala'i kyau amma furen maza ne ba ɗaya to shi ne ake cewa ƙarya gure take ba ta ɗaya to al'adar ƙarya sai ta bayyana kafin gaskiya ana nan sai gaskiya ta bayyana idan gaskiya ta bayyana sai ta goge ƙarya in ta goge ƙarya sai ka ji tana ta alhaku wata haka al-batil innal batila kana da hukumar manzo Allah ranar fito kada lokacin da ya shiga kaba sanda kawai yake dauka sai ya nuni gunki da ita sai ya ce ma gunki ja alhamdu wanda haka da ba zai innal batila sai ka ji gunki kida ya waro kasa sai annabi ya ce innal batila kana lahu ka wal batil ita ƙarya ina ma kana sadda ƙarya ke taka rawa tana abun da take so ka annahu lam yakun ka kaman ba komai in ba ƙarya ba amma fa idza ja'a al-haqq da gaskiya ta bayyana ya bakal batil sai ka ga ƙarya ta narke ka annahu la wujuda lahu aslan kamar ba ta bai ƙarya ba wala qul wayl azaba da ganin gode ya tabbata gare ku ya ku masu ƙaryata qur'ani mimma tasifun daga alƙon da kuke sifanta Allah da shi na cewa yana da mata yana da walahu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai na bayi da duk abin da ke cikin kasai na bayi walahu na Allah ne mulkan mallaka Allah ce kulluhum abidu duk wanda ke cikin sama da ƙasa bayin Allah ne sai ba ta kunu zauja ya za a ce Allah na da amata wa laysa fi kufri ai wanda aka ce ta zama ta Allah ita ba kufrin Allah bace هي عمل قول التويا ومن عنده وين دكي غبان الله نو كسنتن باين الملائكه لا يستكبرون باب جرمان كي عن عبادته غبوت الله ولا يستحسرون باب غياوا غبل عمل الله أي يعبدون الله ملائكه سنا غبوت الله كل لا يتكبرون باقي ما كي ولا يعيون فاضل جياوة أبدا أبدا ملائكم الله يسبحون الليل سنة تسبيه تولي والنهار سنة تسبيه تولي لا يكون باطل يجي وانا قبل ذكر الله تبارك وتعالى الحمد لله أنا da muka zo ƙarshen karatun mu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ranar shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu daga cikin wai da ake kantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah sai mana imanin mu Allah sai mana kasan mu Allah ya ce wannan jihar da mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin sa marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya kuma mu yi sa'a mai girma khalifa shi zai cika wannan mazauni na wani yau da addu'a kowa sai ya kudurce bukatun shi khalifa zai yi addu'a yanzu muna fata albarkar shigowa khalifa a wannan wuri albarka hazarta ci wannan mazauni Allah ya ba kasar mu zaman lafiya da aminci Allah ya ba kasar mu zaman lafiya da aminci Allah ya ba kasar mu zaman lafiya da aminci Allah dauke mana tsadar rayuwa Allah dauke mana talauci Allah dauke mana wahala Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gudanarwa a wannan wata na Ramadan harifa da shi da akwai insha Allah فاتحة لصلاة الفاتح Thank you.